نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren laraba ne wanda ya daidai da daren 25 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1428 daidai da bakwai ga watan august shekara ta 2007 muna karatun littafin umdatul ahkamul kubra ta al-imam al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun shiga babu matayi umaru sabiyu bi salati wa gairi zalika babin da ke bayani akan cewa yaushe ne ya kamata umarci yaro ainihin da yin sallah da kuma wasu ibadoji waɗanda ainihin suke da alaƙa da haka to ina son ku fahimci wani abu game da wannan littafin wanda na ta faɗin wannan magana sau ɗaya ko sau biyu a can baya ita ce shi ibnu al-maqdisi yadda ya ɗauko ɗabi'ar shi a wannan littafin idan ya tattaro hadisai waɗanda suka dace da babin shi to sai kuma ya ta kwaso wasu hadisai waɗanda ko da ba su da alaƙa sai ta ci ko su kawai ya ci kasa babu shi yasa zaka ga sau da dama hadisan da ke ƙarshen babi sai kaga ba su da alaƙa kai tsaye da ainihin wato asalin babin cewar yaushe ya kamata ainihin wato a umarci yaro da yin sallah to ku dubi irin hadisan da yazo yana cika shababin da su kuma in ka duba sai ka ga daga ƙarshe wacce alaƙa ce take ainihin tsakanin waɗannan irin hadisan da kuma ainihin babin hadisin da ya kawo hadisin anas wanda yake nuna cewa yakan fara sallah a lokacin da yake sai ji wani yaro kuma ya fara kuka yake sai gintse sallar tashi to a nan akwai alaƙa ta nesa tsakanin babin da wannan hadisi shine yaro ne karami ya halatta a zo masallaci da shi to amma da yazo ya fara kawo ainihin hadisi irin wancan hadisi da muka ainihin kwana akai dangane da ainihin cewa ga wasu mutane guda biyu sun zo za su sallah a masallaci sun zo jiran sun zo ran annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka samu ana sallah sai suka tsaya suna jira in ka dubi waɗannan hadisan su kuma sai ka ce to wata alaƙa ce ke tsakanin wannan hadisin da abin nan to ga hadisi na gaba dai hadisi na 160 a inda yake an jabir ibn abdullah anna umar jaa yawm al-khandaq ba'da ma gharabat as-salah ba'da ma gharabat ash-shams فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمت إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب متفق عليه wannan hadisin daga ainihin jabiru dan abdullahi allah ya kara mishi yarda jabiru ya ce anna umara ja a yau malhandaki lallai umar ya zo wurin manzon allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin handak wato wata rana daga cikin ranakun yakin khandak domin yakin khandak din ba rana ɗaya tak aka yi shi ba to rana guda daga cikin ranakun ainihin yakin khandak sayyidina umar ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba'da ma gharabati shams bayan rana ta fadi faj'ala yasubbu quraish sai ya rinka ainihin wato yasubbu kuffara quraish sai ya rinka zagin kafiran quraishawa وقال كما da ya gama zagin su sai yace ya rasulullah ya manzon Allah ma kittu usalli al-asr hatta gharabat ash-shams hatta kadat ash-shams taghrubu ai da kyar na samu yin sallar la'asar kafin rana ainihin wato ta fadi ma'ana a kokoci a kuncin lokaci na isar da sallar la'asar dita sannan ainihin rana ta fadi sadda umar ya faɗa haka faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace wallahi ma sallaituha yo ai kai ka yi ta a ƙurarren lokaci da ƙyar ka yi ta ma kafin lokaci ya fita yace ni yanzu din ma bayan ranar ta faɗi ban ma yi ta ba ma'ana ya manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun shagaltar da shi game da ainihin yin ita wannan sallah din abin da hadisi yake son ya nuna kenan kamar da wata riwayar ta bayyana karara cewa ai shi ma kafiran sun shagaltar da shi daga ita yin wannan sallah din kala shine sai jabiru dan abdullahi yace fa kunna ila butahana sai muka ainihin tashi sai muka gangara butahan butahan din wani kwari ne ainihin daga cikin kwari da ke ainihin madina فتوضأ للصلاة في النبي صلى الله عليه وسلم هو الولاء للصلاة دونين إتنين إتوانا صلى تلا أثر وتوضأنا لها موما سيمك هو الولاء دونين إتوانا صلى دون فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم ذا الله صلى العصر بعد لنا تافادي ثم صلى بعدها المغرب فمن باين تكون في تاشي في صلى المغرب متفق عليه بخاري ومسلم سوسك رويت عينه وانا حديثي dangane da kalmar shi can da yake cewa anna umar ja a yawmal khandaqi ga wata fassara da malam samir ya kafa yace kanar hadhihi al-ghazwa ala sahihi fi shahr shawwal sanata khamsin min al-hijra ingantacciyar magana wannan yaƙi an yi shi ne shekara ta biyar ainihin wato bayan hijira a cikin watan shawwal wato watan karamar sallah wannan yaƙin kuma asali kafiran duniya ne suka haɗa kansu gaba ɗaya akan cewa tun da dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo yana yaƙarsu to abin da ya kamata shi ne su daure su haɗe ainihin tsakaninsu su ainihin wato haɗa ƙarfi da ƙarfe su manta da rigingimin da ke tsakaninsu domin su ainihin haɗu su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da nake cewa ahlus sunnan Najeriya wannan theory din wannan ka'idar ita ce yanzu 'yan shi'a da 'yan ɗariƙar ƙadiriya da 'yan ɗariƙar tijjaniya da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa suka haɗu suka haɗa ƙarfi akan cewa tun da dai malaman ahalus sunna sun haɗu suna yaƙar su to su haɗu su rinka bi suna karkashe su ɗaya bayan ɗaya don haka haɗin gwiwa tsakanin kafirai na duniya wannan theory ne da ɗaɗɗan theory a cikin philosophy ya daɗe a cikin tsarin tunani akan cewa su rabu su manta da saɓani da rigingimu da ke tsakaninsu su haɗu domin in suka durƙusar da musuluncin to su ba su da matsala a tsakaninsu ko kuma suna ga suna da sauƙin matsala amma suna ganin wannan matsalar da ta zo take son ta haɗe su gaba ɗaya to ita ce babban matsala in ba su haɗa ƙarfi da ƙarfe sun kwantar da ita ba to za ta kwanta ainihin da su wannan shirin shi ne abin da 'yan shi'an najeriya suka ɗauka da 'yan ɗariƙar ƙadiriya da 'yan ɗariƙar tijjaniya da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da makamantansu akan cewa to babu shakka fa sun waye gari sun samu kansu a darajarsu jama'arsu ƙimarsu da'awarsu tunaninsu da komai karewa yake ba a karɓarsu ba a fahimtarsu ba a yarda da su yanzu waɗanda ake yarda da su su ne kawai ahli sunna waɗanda suke bin manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine hakikanin abin da yake faruwa a ƙasar ka fahimci haka Allah maka gandakatar baka fahimci haka ba to kana cikin mummunan duhu ina fatar mun gane to wannan shirin gashi a cikin watan shawwal shekara ta biyar kafirai ainihin suka haɗa wannan ainihin makircin suka zo suka haɗu suka tare madina suka kewaye ta da suka kewaye ta sai aka samu munafukai da ke cikin madina sai suka fita sai suka haɗa kai da waɗancan ainihin bakin kafirai aka samu kafiran cikin madina kuma da aka kulla yarjejeniyar zaman lafiya ga constitution ga komai na cewa za a zauna lafiya su kuma sai suka warware wannan constitution da aka tsara aka zauna a kan shi sai suka fita sai suka haɗa kai da waɗancan ainihin kafiran sai zama duk duniya babu wanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muminai salihai su kaɗai ne suke tare da shi ina fatar mun gane waɗannan kafiran cikin gari na makka na ainihin madina yahudawansu da kiristocinsu suka bauɗe bayan zuwan manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kira su abin da ya sa jama'a na karanta civil law na san menene constitution mutane ba su mamaki an ce manzon allah ya zauna an rubuta constitution malaman ku na najeriya ba su yi karatu ba sun cuce ku sai suka fassara muku constitution wani abu ne daban saboda wata shubha wadda kuma yahudawa suka taimaka musu da ita amma constitution ma'anar shi yarjejeniyar zaman lafiya rubutacciya tsakanin ƙabilu mabambanta masu addinai mabambanta waɗanda suka samu kansu a halin larurar zama gari ɗaya ko anguwa ɗaya ko gida ɗaya ko noma wuri guda ko yin kiwo wuri guda ko makamantan haka misali in ka ɗauki misalin sabon garin zaria ko sabon garin kano ko ka ɗauki misalin jimeta a ƙasar adamawa waɗannan wasu wurare ne da za ka samu ƙabilu iri-iri sun tattaru kowa ya zo da al'adar shi kowa ya zo da ra'ayin shi kowa ya zo da tunanin shi kowa ya zo da irin yadda ya taso to a irin wannan halin in kowa ita zai zai baje kolin yadda al'adar shi take to za ta karo da ta wani to sai a zauna a dubi menene daga cikin al'adunka wanda in ka baje kolin shi zai haddasar da rikici a tsarin zamantakewa sai a ce to wannan abin naka to ka janye shi ka bayyanar da shi menene abin da za ka yi wanda zai nuna wa wani sai a ce wannan ma kakka yi to sai a zauna sai a yi wannan yarjejeniyar to sai a ce yanzu dindin yadda akan wannan eh akwai wanda aka zalunta kowa zai ce a'a al'amari ya yi to wannan shi ne constitution rubutacciyar yarjejeniya da ke haɗa mabambantan mutane masu ra'ayoyi ko addinai ko al'adu mabambanta sai su zauna sai su ainihin kwana akan yarjejeniya guda to sai a ce to daga cikin mu wanda duk ya warware wannan to ya fi amana eh to don haka babu warwarewa daga cikin mu duk bala'in da ya taho za mu haɗu mu ture shi don mu ci gaba da wannan zamantakewa eh daga cikin mu babu wani wanda zai zo ya haɗa kai ko ya nemo wani yaƙi da za a zo a yaƙi wannan zamantakewa eh to abin da manzo Allah ya zauna ya rubuta da su kenan karanta littafan tarihi za mu zo yanzu zan yi maka hujja da wani littafi wanda Samir ya zo zai hujja da shi daga cikin littafai mafiya inganci a cikin harka ainihin tarihi a takaice insha Allah ta'ala annabi ya zauna ya rubuta wannan da ainihin yahudawa da kiristoci da mushrikai da sauran duk waɗanda suke madina ƙabilun ausu da ƙabilun hazraju da sauran iri-iri duk aka zauna aka yarjejeniya to duk abin da ya same mu mun musulmi na bala'i to ya same ku kuma suka ce sun yadda abin duk da ya same ku na bala'i mu ma ya same mu abin duk da ya same mu na alheri kuma haka mu ma haka aka yi aka zauna aka tabbatar da wannan yau da waɗannan munafukai suka ji cewa gafa duniya ta haɗo kai ta zo za ta yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai suka zame ina fatan kun gane waɗannan yahudawa da kiristoci da suka an zo za a yaƙi annabi su ma sai suka zame da suka zame sai suka fita sai suka je sai suka mara wa waɗancan kafirai baya haka aka zauna tsawon kwanaki a cikin bala'i da kunci da tsoro har Allah ya aiki kamar yadda yake cewa wa kafallahu almu'minin alqitala sai Allah ya lamunce wa mu'minai yaƙin sai zama yaƙin bai faru ba Allah ya turo iska ta watsa su to a wannan lokaci ne bayan ainihin tsoro ya ƙare yaƙi ya tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ne zai ce mishi har kun aje makaman yaƙi ne annabi ya ce me ya rage sai ce a to ai akwai sauran aiki sai a tafi wurin waɗancan yahuda da suka ci amana aka je su ne aka je aka yi muhasara su aka rufe garin su kwana goma sha bakwai ba shiga ba fita sai da suka galabaita tukuna sai suka leƙo suke tambayar wasu daga cikin mutanen da suka sani yaya me ya faru ne me kuke ganin mutumin nan zai mana sai shi wannan da ake bincike daga cikin musulmi sai ya sa hannun shi a ya nuna haka yanka ƙarshe ko shawarar da aka kwana akan ta kenan aka tattaro balagaggun su aka yanka su yara da mata kuma suka zama ganima da su da sauran dukiya to abin da nake so in faɗakar a nan shi ne wannan tsirin shi ne yake aiki a yanzu don haka dole ne ahalus suna su tashi su kaddamar da jihadi a ƙasar nan ba don komai da wannan shine aljihadu difa'i jihadin kare kai ne domin suna zaune ne an ce ba za su bauta wa Allah ba an ce ba za su yi wa'azi ba an ce ba za su yi karatu ba amma kowa an bar shi yayi abin da yake yi kowa yayi abin da yake amma ahlus sunna ba a bar shi ba to a yanzu ne kuma lokacin ware wanne ne ahlus sunna na gaske wanne ne kuma munafiki irin wancan lokacin da annabi ya gane wane ne musulmin gaske wane ne ainihin wanda yake munafiki dan daga lokacin da ya zama sunna ta zama kuɗin biyanta shine jinin jikinka to a lokacin sai in ka yarda cewa babu shakka Allah gaskiya ne babu shakka Qur'anin da ya saukar gaskiya ne da yace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal furqan والقرآن كو والقرآن إيه ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم to wannan aya ita ce take fassale darajar jihadi ita ce kuma take nuna kuɗin da ake cinikayya tsakanin Allah da bayan shi a wajen jihadi shine ainihin Allah ya sayi dukiyoyin musulmi da muminai da rayukansu me zai ba su kuɗin da zai biya shine ainihin aljanna a wata kasuwa za a yi wannan cinikin sai ce a fagen jihadi su yaƙi a yaƙe su su kashe a kashe su to wannan yaƙin da ya hau kan musulmin najeriya a yanzu ahalus sunna shine yaƙi ne irin yaƙin da ya hau kan musulmin zamanin ɗan hodiyo shine ɗan hodiyo malami ne ba sarki ba ne ba mawaƙi ba ne ba abin da ya haɗa shi da faɗa karantar da mutane yake aka ce ba zai karantar ba aka ce ya tashi daga wuri kaza ya tashi aka kulla masallaci kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai aka yi fatawa kuma cewa ya halatta a kashe shi da shi da almajiran shi to a lokacin sai ce to kowa ya tashi ya kare kansa a idda yake shi ne rinka yanka tsalle yana ce musu ga tutar jihadi ku je ku ainihin kafa tuta ku kare kanku a idda kuke da aka wannan ba ta kashi tsawon shekara uku da watanni aka tabbatar waɗannan azzaluman da suka yi wannan muguwar fatawar an gama da su sai dan hudu ya ce to dama mu ba mawaƙa ba ne mu dama ba mun zo mu yaƙi mutane ba ne mun zo mu karantar da addini ne aka ce ba za mu karantar ba to tun da mun kare kanmu an daina yaƙi to mu ci gaba da karantar da jama'a shi kenan aka koma ƙasa ta zauna lafiya ina fata an gane karanta muhammadu bello a cikin littafin shi insaqul mawsul fi tarihi bilad tukro ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai mana yake cewa wa fi hadhihi al-ghazwa kharajat quraish wa ghatfan fi nahwi 10000 rajul a wannan yaƙi ne aka samu ƙuraishawa da ƙabilar zatufanawa suka ainihin fito wato ƙuraishawa da zatufanawa wannan kyakkyawan misali ne na duk ƙasar da kaje idan ka je ƙasar kebbi za ka ga cewa ga fulani ga hausawa sannan ga kambari sai ka ga waɗannan ƙabilu da ake gani kambari kamar gefe ne 'yan kaɗan ne haka idan ka je kamar kasashen adamawa da makamantan sai ka ga ga shahararrun kabilu su ne fulani sannan gefen su kuma ga ɓacce maza kilba ga makamantan su in ka je ainihin borno sai ka ga ga kamuri a gefen su kuma ga kabilun mandara ga kuma ainihin wato kabilun abin nan menene suke da suna goza da sauransu to irin haka ƙurasha su ne shahararrun kabilun gatsanawa kuma wasu tarkatarkan kabilu ne su kuma ka tattaro su irin haka ma'ana abin da ake cewa gaba ɗayan al'umma suka fito gaba ɗaya ka ji ya ce wajen mutum dubu goma an fito a yaƙi annabi da sahabbai a lokacin su kuma da su wuce su dubu uku ba gaba ɗaya gaba ɗayansu da su wuce su dubu uku ba da mazansu da matansu an je an shirya sojoji karfi maciya kare da alade mashaya burkutu da wiski waɗanda ba su da imani ba su da tausayi mutum dubu dubu na dubu goma sai ce wa ma la'ahumul yahud sai yahudawa suka mara musu baya banin nabiyir wa banu quraiba da banin nabiyir da kuma banu quraiba falamma sami'a bihim sallallahu alaihi wa sallama amara bi hafril khandaq da annabi ya ji labarin lallai ga sunan sun taho sai ce to a haɗa gwalalo na ke nufi da gwalalo shine rami da ke bin jikin katanga rami da ke bin jikin katanga wanda ba zai bari ka iya tsallaka shi ba balle ka haura katangar liyahula bainal mushrikin wa bainal madina domin wannan ramin ya sha makance tsakanin mushrikan da za su taho da shigowar su madina wa kana zalika bi isharatin min salman al-farisi radiyallahu anhu babban sahabi mai suna salman al-farisi سلمان الخير ابن الإسلام شيبا بعينه ومن شاورة يتي وفي هذه الغزوة تأولا يأتي نفا نجم النفاق وكثرة منافنتي ييوى كما وجرما يكاسيتا ولكن الله عز وجل ثبت الإيمان في قلوب أوليائه يسيدكم الله يتبتر بإيمان أتكين كاتم سيانشي وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق munafikai kuma sai Allah ya tona asirin mugun nufinsu da suke koyewa ba ainihin musulunci wa nasara abda Allah ya taimaki bawan shi wa hazama al-ahzab wahda Allah kuma ya ainihin rugurguza duk waɗannan ƙungiyoyi na kafirai duk yawan su Allah kuma shi kadai ya rusa su wa a'azza jinda Allah ya ɗaukaki rundunar shi ita ce rundunar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbal kasrata bi ghayrihim Allah ya ture kafirai ya mai da su ainihin suka koma da bakin cikinsu su abu sufyan a lokacin su manya manyan arna ne su rukunan kafirci ne a lokacin da gudu abu sufyan ya kwashe ya kama hanya ya tafi garin makka mutanen garin makka suka tarwatse iska ta zo saboda sun yi a cikin tarihi ana cewa iska ce ta hallaka adawa da samudawa sai suka ainihin ruga da gudu suka ce iska ce irin ta samudawa ga ta nan za a yi mana to me yasa ku ma samudawa ne ko ku ne magabansu sai aka samu sun watse tutar su ta faɗi sai wata mace ta lallaɓo ta lallaɓo sai ta ɗaga tutar haka to duk wanda ya ɗan murmure kuma ya ɗan murmure haka ya ɗan murmure sai zo sai tsaya gindin tuta haka sai mace ta zama ita ce shugaban su wannan tarihi ne da mutanen maka ba sa son shi ba yi da daɗi don ya yi nuni maza sun gudu maka ta tsaya ina fata an gane to sai da babban mahaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya leko wannan hadisa ya zo ya saka ta a waƙe ya raurata ya fito da abin karara duniyar zamanin su ta shaida duniya kuma ta shaida har zuwa bayan zamanin su ya ja kunnen su yake ala ablir aba sufyana hanni mughalghalatan fakabbar hal khifa'u fa inna suyufana tarakat ka abdan wa abdu dari sabatu hal ima'u yace ga wasiƙa saƙo ne a isar wa abu sufyana shugaban arna yace takubban mu sun mai da kai bawa bawan ƙasar da take mace ce shugabanku to nan kuma tarihi ne wannan ba a so ya fito amma kuma da mawaki ya fito da shi to shi ne sai malam karshe ya ce unzur al-fusul fi suratul rasul sallallahu alaihi wasallam al ibn kathir ka duba wani littafi mai suna al-fusul fi suratul rasul sallallahu alaihi wasallam na babban malami al-imam al-hafiz ibn kathir a shafi na 137 shafi na 136 wannan littafi yana daga cikin tafai mafi inganci da aka rubuta don tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba shi baka samu muktasar sura na ibnu abdul wahabi wanda sura ta ibnu hisham ce ya dauka ya talhisin ta to wannan akwai buƙatar lalle musulmi su tsaya su nazari dama yana daga cikin hikiman nazarin sura wato tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ku rinka gane fassara ayoyi da Allah yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah yake waɗancan zamunna muna sake maimaita su ne a wajen yanayinsu da wajen maganganun har Allah yake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qabli duk abin da aka ce maka an faɗa manzannin da suka gabace ka babu wata sabuwar magana tashabahat qulubuhum atawasaw bihi irin waɗannan maganganun sun yi kama da juna abin da kafiran yau suke faɗi irin su ne kafiran ba suka faɗi fir'auna me yake yace innahum la shirbumatun qaliluna ko wa innahum lana laga'izuna yace wasu yan tsiraru ne amma suna wahlar da mu suna suna bakanta mana rai sun kuntata mana rayuwa haka bush yace fir'aunan zamanin shi bush yace wasu ƴaƴa ne da aka haife su a tsakanin duwatsu da sabara da bukka ba su san gidan siminti ba ba su san iya kwandishan ba balle wutan lantarki gurasa ake gasa musu a cikin rami suke ci amma sun fitine mu yana magana yan taliban ina fatan mun gane kun ga tashabahat qulubuhum zukatan sun yi kama da juna to sai maganganun su kai kama da juna sai Allah yake atawa saubihi wai wasiya ake musu ne duk kafirin da ya taso a ce to ga irin yadda na ba suka faɗi kai ma haka za ka faɗi sai Allah yake ko dai ba wata wasiya bal hum qaumun taghuna batattun mutane ne in aka to aka sai zama magana ta yi iri daya aqida ta yi iri daya idan shari'a to shari'a sai aqida ta iri daya sai magana ma sai ta iri daya Allah madaukakin sarki ya taimake mu to jama'a kun ji takaitaccen wannan ainihin tarihi shi yasa yana daga cikin darussan da yake wajibi a karantar kuma a yaɗa su a yi wa mutane wa'azi a kansu su ne siratul rasul sallallahu alaihi wasallam tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan duniya ba ta taɓa ganin mutum irin shi ba kuma ba za ta sake gani ba har abadan abidina ba a taɓa samun mutum irin shi ba bi shahadatin ruhuban wal kuhani hatta fastoci da bokaye sun so da haka balle mu musulmi waɗanda mu dama namu ne sallallahu alaihi wa sallam Michael Hart da wahide ne ya zo yana tarihin gwaraza gwarzon shi shine annabi Musa gwarzon shi shine annabi Isa saboda su ne waɗanda suka haɗa ƙabila ɗaya addinansu suke da alaƙa da juna amma duk da ya kawo su sai ya faɗi matsalolin da psychologically yake ganin akwai tattare da su na ce yake gani don mu ba mu yadda suna da matsala ba amma shi da kansu ya dube su sai dubi suna da wasu matsaloli sai ce the most influential man on earth is muhammad yace mutumin da ya fi kowa tasiri ya fi kowa daraja da ɗaukaka yace shine muhammad nabiyul arab annabin larabawa muka ce aje dai aje dai kai confession allah ya taimake mu to jama'a kun ji to a can inda yace din nan fa kunna ila bi tahana sai malam samir yace bi bannil ba'il muhaba wannan ba'in ane mata damma ne a ce bi tahana fatawadda har zuwa karshe yace wa sukuna ta'i al muhmala ba'in hannu din nan kuma al muhmala mara dugo shine bi tahan yace shi kuma ai mai dauri wa ba'da ha ha muhmala bayan kuma ta'un din ga ainihin wato abin nan ha ha sabe ita ma mara dugo wato ainihin ruwa kenan da bahaushe yake cewa ha saban mai ruwa to ba ruwa din butahan huwa wadin bil madina yace wani kwari ne ainihin a madina Allah madaukakin sarki ya taimaka to ba shi yace ko fatawa ba alayhi salam mun karanta hadisin har zuwa karshe ko to kun ga wannan hadisi jama'a daga cikin abubuwan da yake karantar da mu mun ji ainihin wato sahabbai junansu ba dai ne ba suna iya faɗin sunayen junansu kai tsaye ba sai an ce malam wane ko shehi wane ko imam wane ba amma kuma wannan ɗabi'a ce asalin tasu ta larabawa asalin balarabe a ɗabi'a shi bai gaji in zai kira sunanka in kai ba uba bane ko makamantan haka ya haɗa da malam wane ko shehi wane ko sayyidi wane ko waye kai sai kira sunanka haka kai tsaye wannan ɗabi'a ta sai suka ci gaba da ita dan haka ga Jabir a matsayin shi na yaro da ya tashi sai ya ce anna umara lallai umar wanda in nuna ne kuma al'adar mu in ka dube mu baƙaƙen fata mu ba na iya faɗin sunan babba haka ko da ba malami bane sai mun ce malam umar ko mun fahimta sai zama ɗan wani kalma ya wata kalma ce da ba a ɗan aza haka ta zama ciko haka ina fata an gano to yace ya zo a ranar yakin khandak kaza kaza to da yace faja'ala yasubbu kuffara quraish wannan ya nuna ya halatta ai zagi in bukata ta kama kuma ya halatta ainihin a zagi kafirai domin wannan zagin gashi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yake zagin ainihin kafiran Makka to anan shi yasa kullum ake so zuciyarka ta fahimci musulunci da kyau idan zuciyarka ba ta fahimci musulunci da kyau ba za a samu matsala waɗannan kafiran na Makka Quraisha wannan a cikin su akwai babbanni da gwaggwanni da ƴan uwan Annabi ko amma annabi bai ce umar kake zagin ƙuraishawa kafirai a halin kasan cikin su da gwaggwannin mu ba ma'ana kenan yanzu don an dubi wata kabila ko wata al'umma an tsine musu albarka saboda kafiran cikin su to wannan yayi daidai kaka ce wa ai dangin ka ne kamar a ce Allah ya la'anci amerikawa kafirai kaka ce ya ni da amerike ne eh to ya za a yi shi ma umar kan ba ba ƙuraishe ba ne ko bin fahimce nan ba ƙuraishe ne Allah ya taimaka idan haka idan bukata ta kama ana iya ainihin wato la'anta ko kuma zagin kafirai to ba shi a ƙasa sai ce rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 596 wa muslim muslim kuma a lamba ta 631 sai malam ya ce wa a fil hamish a ainihin wato ƙasan wannan littafi a rubutun hannu na umdatul ahkam al-kubra samir ya ce ya gani a rubuce an sa fil hashiya a ƙasa butahan ya'ani wadi wato ma'anar butahan din nan kwari ma'ana wani ne wannan fassara a zahiri asalin abin nan ne dan kanwar abdulwahid al-maqdisi din ne galibi shi yake dan wannan ta'alika dan shi rawaito wannan littafi to sai malam yace wa hada al-musannif rahimahullah an ga wurin ko a ina fito sa din ne baka kawo musu ba eh سبحان الله الله يكيه وذاب المصنف رحمه الله في صغرى سبعة أحاديث yace malamin ya ƙara wasu hadisai guda ainihin bakwai Allah ya gafarta mishi a cikin littafin shi as-sughra wa hiya ba su hadisi na 64 da na 65 da na 66 da na 67 da na 68 da na 69 da hadisi na 70 waɗannan hadisai dukkan su suna daga cikin jeren giyar hadisan da malam makabis ya kara su a cikin umdatul ahkam sugura sai mu saurare su sai mu ji wace ce an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallar jam'i wato yin sallah a jama'a ta fi falala fiye da yin sallar mutum guda da darajoji guda ainihin 27 rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 600 da arba'in da biyar da lamba ta ɗari shida da hamsin a wato muslim kuma a lamba ta ɗari shida da hamsin daidai yana wannan hadisi malam ya kawo shi a ƙarƙashin irin wannan babin a cikin umdatul ahkamis sughra dan ya nuna irin darajojin da ke ga sallar jam'i da kuma yin sallah din a ainihin cikin jam'i cewa ya fi yin sallar mutum guda da darajoji da martabobi har guda ashirin da bakwai hadisi na sittin da biyar ko yake an abi hurairata radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا sallar da mutum zai yi a cikin jama'a tana ninkawa fiye da sallar da zai yi a gidan shi ko a kasuwar shi da ainihin wato ninki ashirin da biyar wato idan mutum ya zauna ya yi sallah a gida to wannan sallar in ba zai je cikin jama'a ya sai an ninka ainihin wato ladan da za a bashi na wannan sallar sai an ninka so ashirin da biyar haka ba mutum zai yi sallah a rumfar shi ta kasuwa shi kadai to ladan da za a bashi inda zai je a cikin jama'a sai an ninka wannan irin ladan ko darajojin guda ashirin da biyar wa zalika ga yadda abin yake annahu idza tawadda fa hasana al-wudu'a idan har musulmi ya alwala kuma ya kyautata alwalar bai yi tsimbire a cikin alwalar shi ba ثم خرج إلى الصلاة sannan ya fita zuwa sallah la yukhrijuhu illa salatu babu abin da ya kai shi sai sallah in ya zan yana da wani abu da zai kai shi wurin sallar ce ta biyo baya misali alhaji wani yana raba zakka yalla kai wani yana daukan yan makaranta yana biya musu scholarship alhaji wani yana ainihin yin hanya ana zuwa aikin hajji a zai ɗibi ma'aikata za su je sai ka ce bari ka zo masallacin shi ka yi sallah daga nan sai ka samu sadaka ko ka samu zakka ko ka kawo bukatarka ba a ce baka da sallah ba amma asalin ne zo da kai waccan bukata ko to wannan ko ba abin da ya fito da shi sai sallah sharaɗin samun ladan kenan irin wannan ladan ba a ce ba ladan ba amma sharaɗin samun irin wannan ladan da ba a ambata sai in ya zama babban makasudin shine sallah duk wani abu ya biyo baya ne kawai la yukhrijuhu illa salatu lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja babu wani taku guda da zai daga cikin tattakawar da zai taho masallaci sai an daga darajar shi wa hutta biha an wa hutta anhu biha khati'a sannan kuma sai an share mishi ainihin wani laifi saboda wannan tafiya da ya taku guda fa idza salla idan yayi sallah lam tazalu malaikatu tusalli alaihi ma bama fi musallahu mala'iku ba su ta mishi ainihin addu'a ba za su daina mishi addu'a ba matuƙar yana nan a zaune a idda ya sallah din suna cewa Allahumma salli alaihi Allah ka ƙara mai tsira Allahumma rahamhu Allah ka ji ƙanshi wala ya zalu fi salatin man tazara salata idan kuma ya je sallar ya zauna yana jiran ainihin wato sallar kafin a yi ta to ba zai bushe ba ina samun lada kamar yana cikin sallah din matuƙar dai ita sallah din yake ainihin nufi kaga an fara da maganar sallah an ƙare da maganar sallah in dai har sallah ce ta kai shi in kuma har zaman jiran da ya zaman jiran sallah yake yi to in Allah so zai samu ainihin wannan lada haka da mutum zai yi sallar magariba ya ce zai zauna har sai an yi sallar isha ba abin da ke zaune da shi yana jiran a yi sallar isha to za a yi tarbuta mai lada kamar yana cikin sallar ne haka duk wata sallah ina fatar mun gane to shi ne sai ke cewa rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 647 ومسلم مسلم كما ألم بعتد يشبع بأربعين بطرة الله يتبكى وعنه قال بجديش وانا صحابي أبو هريرة الله تعالى مش يرضايك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظهر الله إرادة أمنك الله استبت عبريش يكي أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء sallar da tafi kowace nauyi ga munafikai ita ce ainihin sallar isha wa salatul fajri da kuma ainihin sallar asuba walau ya alamuna ma fihima da a ce munafukai sun san irin darajoji da ladabbakin da ke ga sallar isha a cikin jama'a da kuma sallar asuba a cikin jama'a to la atawhuma walau habwa da ko da da rarrafe ne sun zo walaqad hamantu manzo Allah yake nayi yunkuri an amara bis salati fatuqam in ce a tawar da iqamar sallah kuma a tada iqamar sallah din ثم آمر رجلا فيصلي بالناس فما إساء متن يومتان ليمنتي ثم أنطلق نعيب رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ni ban ɗibi wasu mazaje su ɗibi ice dami dami ɗauri ɗauri mu je gidajen mutanen da ba sa zuwa yin sallar jama'a fa uharriqa alai fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari in kona su a cikin gidan nasu in cinna wa gidajen nasu wuta suna ciki rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 644 muslim kuma a lamba ta 651 daidai kun ji abin da ya hana manzon Allah sallallahu ma'ana manzon Allah ya himmatu akan ya haka sai dai bai aikata din ba to menene ya hana shi akan wannan himmatuwar akan haka wallahu alamu amma akwai ƙarin riwaya da yazo shine nake son in tambaye akai da yake cewa baban zurriya waɗanda suka shafi mata da yara ba da na ya haka wannan riwaya malamai sun tabbatar da cewa ƙari ne wanda bai tabbata ba don haka iya abin da ya tabbata a hadisin shine wannan wannan hadisin yana nuna kenan a cancantar mutumin da ya ki zuwa sallar juma'a to ya cancanci a ƙona ainihin gidan shi Allah ya taimaka yau sallar jam'i eh sallar jam'i ya cancanci a ƙona gidan shi to hadisi na 67 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دبا عبد الله بن عمر الله يقارى مسير دا عبد الله بن عمر يروي دبا النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها idan ɗaya daga cikin ku matarshi ta nemi izini ko take shaida mai za ta je masallaci kada ya hana ta faƙala bilal ibn abdullahi sai wani ɗan abdullahi ɗan umar mai suna bilal ɗan abdullahi ɗan umar sai ce wallahi laman laman na'uhunna wallahi sai mun hana su kaga abin da uban ya ce manzon Allah ya ce idan matar ɗaya daga cikin ku tace za ta masallaci kada ya hana ta kun ga abin da manzon Allah ya ce kada ya hana ta ina son warware muku wasu kabaya ne na daɗewa daɗaɗɗun matsaloli da wannan na fara tattauna muku su a wurin lacca ta intanet annabi ya ce in matar ɗaya daga cikin ku take za ta je masallaci annabi ya ce kada ya hana ta ga wani saboda zafin addini wani ustazu ne sai ce mun rantse da Allah sai mun hana su ku duba manzo Allah ya ce kada kada shi kuma ya ce ya tilaya ya saba ya ce wallahi sai mun hana kaga ba tun wace da yanta kife ba sai da ya rantse ya ce wal kaga manzo Allah ka duba karan ba ina son ku dubi karan manzo Allah ya ce kada shi kuma ya ce wallahi sai mun hana kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irin waɗannan na kwaran kwata take sauka a kansu kwaran kwata irin su a kansu take sauka haka Abdullahi dan Abbas ya isara da ya faɗi annabi ya ce ayi kaza sai ne ce abubakar da umar sun ce kada a yi sai ce to wallahi za a yi kwarankwata kwarankwata za ta zo duwatsu daga sama za su zo su kashe kowa matsalar manzala ta wuce biyu da kake tunani a duniyar nan da duniya da lahira gaba ɗaya ma duk ta wuce karanta tabarakan nabi ka karanta farkonta ka karanta ƙarshenta ko Allah bai ce komai akan manzo Allah ban suratu tabarakal ladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira ko waɗannan surorin wannan surar kadai Allah ya saukar to ya yi difanin manzon Allah ya dinne hankali da ilimi da kunne ya kamata ya gane waye manzon Allah tukuna sallallahu alaihi wasallam ina son ku ji wannan nasu bari mu sake bi yace idan ta'azamat ahadakum imra'atuhu ila almasjid idan ɗayan ku matar shi ta nemi izinin shi zuwa ga masallaci matarka ta ce wani zan je masallaci yau sai da yace fala kada yamna'aha kada ya hana ta قال فقال بلال بن عبد الله سيشي بلال بن عبد الله يتي والله لمنعهن مو كما والله ما يرنتي ده الله سيمن هنا su wannan kyau irin guduman nan ta yan manja ya kamata a buga mai a goshi don manzo Allah ya ce kada a hana shi kuma ya ce wallahi sai mun hana ina son ku gane fa matsala fa to kala mai riwaya yake fa aqbala abdullahi sai uban nashi abdullahi dan umar ya juyo fa sabbahu sabban sayyi'a yana mummunan zagi zagi na cin mutunci ya keta mai riga arziki na sami'tuhu sabbahu mislahu qab yace tun da nake ban taba jin yana zagi irin wannan ba kun ji sahabbai in aka taba Allah ko aka taba manzon Allah babu sassauci babban malami irin Abdullahi dan Umar baka taba ganin irin shi ba tun da kake da imani da ilimi da tsoron Allah ba malamin da ka taba gani wanda ya kama da Ibnu Umar ma amma ka ji tun da an taɓa manzon Allah ya sai da ya zagi zagi na cin mutunci kuma waye zaga dan shi na cike wa qala sai ce ukhbiruka an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana وتقول كوكما كان والله لمن نأهن مؤمنا عند الله سنهن كنت سر الزاجة رواية الإمام أحمد أكون من حديث ده من حديث ده شما ليتي رواه البخاري بخاري رويتوش ألم با تدبو بيرد قريبو ده تلاتين ده تقوص مسلم ألم با تقريبو ده أربعين ده بيو تو رواية الإمام أحمد تولنا سيتتي ده بكرم تفتح الباري جماعة a cikin riwayar imam ahmad aka ce sai ya ce kuma ba zai magana da shi ba har ya mutu kuma ya rantse kuma har ya mutu baya magana da shi wannan ba shugaban kungiya ba ne ba malamin kungiya ba ba wani dan agaji ba dan shi ne na cikin shi kuma wannan dan mafi karancin daraja ka ce tabi'i ne amma duk wani shugaban kungiya da ke duniya wannan ya fi shi daraja yanzu shi ɗan da ake magana shi wannan wannan biladin bilal ɗin amma kun ga da ya karo da hadisin manzon Allah sai a riwayar Imam Ahmad ma ba zagi aka ce ba cewa aka ya tsine mishi albarka yace Allah ya tsine ma albarka Allah ya lalata kai ce kuma har in mutu wallahi ba zan sake magana da kai ba aka ce har ya mutu baya magana da shi saboda annabi ya ce kada a hana duk zafin kan addinin kan aka ce annabi ya ce kada a hana to ko ka ga wata matsala to ka bi a hankali saboda wannan wurin Allah da kanshi a hankali yake bin manzon Allah Allah in ya ga dama zai burge shi kuma ya yi daidai ko amma Allah da kanshi matsala ta hada da manzon Allah ladabi yake balle kai tukari bakin fata ina fata an gane ya kamata mu gane waye manzon Allah tukuna sallallahu alaihi wasallam ba za ka gane shi ba sai ka karanta qur'ani sai ka karanta hadisi sai ka karanta sahabbai ka san sahabbai su sun san waye manzon Allah ana sai ce tun ran da manzon Allah yake daga yau ku rabu da ni kamar yadda na bar ku kar wanda ya sake tambaya ta sai in ni na zo zan yi karatu yace in muka zauna sai mu shiru kamar an dora dutse aka tsuntsu akan mu muka dora tsuntsu aka ce in kai motsi zai tashi ya ga numfashi na sama sama za ka rinka yi suka ce saboda natsuwa manzo Allah yana wa'azi wata rana hankalin shi ya tashi sun fitine shi da tambaya wannan zai ce ya manzo Allah ubana mutu a jahiliya yana wuta ko yana aljanna manzo Allah ya ce ubanka na wuta wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza suka yi ta tambaya suka yi ta tambaya Umar ya zo sai ya rusuna da kai gaban manzo Allah ya ce ya manzo Allah mun tuba mun bi Allah a kai da wannan karatu na kai da fata wannan filin tambaya yayi zafi da ta ana ta wuta na fatan mun ko turma cin mutunci ana wulakanta manzon Allah saboda a kara wasu karfi sai a ture shi gefe guda sai a ta faɗa imamu wani ɗin kamar imamu wani ina manzon Allah ya fi ƙarfin imamu shi rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata wannan hadisin jama'a yana ɗaya daga cikin hadisan da ya kamata ahlus sunna su karanta su fahimce su wannan yaron filosofa ne kawai filosofa ne kawai ma'ana kawai tunani ne yau da kwakwalwar shi matan sun canza in sun zo masallacin ado suke yowa ko manzon Allah ya hana ai ado idan sun zo masallacin abin da suke adashi suke zubin adashi suna sai da maganin mata gulma suke yi sallan ma ba ta yi shashanci suke yi kaza kaza amma shi anan ya kasa gane matsalar ita ce in manzon Allah ya fito ya taho to ba da hanya ake yi duk gaskiya kashe ka kauce mun fahimci wannan da ko kuskuren da yake nan kaga aisha da ita tana da natsuwarta tana cikin hayyacinta tana cikin taitayinta da ta ga mata sun canza a zamaninta sai ta ce da manzon Allah na da rai shi shi da ya muku izini da ya hana ku yo aisha a matsayinta na authority a musulunci kan ai ita ma ya kamata ta bada doka kawai amma sai ta ce da shi yana nan da ya ba ku izini da ya hana ku amma tun da baya nan ba ta ce to ku ji tsoron Allah da ya ce kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza al-imamu ahmad da nasa'i sun rawaito hadisi sahihi daga abu huraira abu huraira na zaune sai ga wata bawa Allah ta wuce tana kanshin turare sai ya ce ya amatal jabbar ke bawar Allah zo nan ina za ki fice masallaci ce kuma kika sa turare ta ce eh bai ce kada ki je ba sai ce to na ji masoyina ya ce wadda duk ta sa turare ta tafi masallaci ta yi ibada Allah ba zai karba ba dan haka koma ki wanke shi sannan ki shirya ki dawo ki je ki sallaki tunda dai manzo Allah ya ce kada a hana to kada a hana din wannan dan da ya wannan ka to karar ya wannan ka sassabar jikan sayyidina Umar ne idan shi ya fi kowa zafin kan addini amma bai yadda ya zama dan takibi haka ba kakan shi kenan kakan shi bai son kakar wannan ɗin ta je masallaci ita ma atika umar na da wata mata atika in ta shirya za ta tafi masallaci baya so haka nassin hadisi yake baya so sai ce ina za ki sai ta ce masallaci sai ce amma dai kin san umar baya so sai ta ce eh to amma ya hana mana sai ce ai ba zai hana ya hana mana ce a ba zai me yasa ba zai hana ba manzo Allah ce kada a hana sai ce sai ta ce to a batta ta je aka ce hairar da aka kashe sayyidina Umar tana nan a masallacin malama ce kullum da sallah asuba a zahar la asar magriba isha sai ta je masallaci amma baya so saboda yana da kishi amma tun da manzo Allah ce kada a hana to Umar ba zai ganganci ya wauta ya karfin hali ya nufin ijtihadi ya hana ba sai ya haƙura shi dai abin yana damun shi to haka ake so ba ka son ka ba amma manzon Allah yana so to sai ka haƙura ɗan abubuwan da kake gani na matsaloli sai a ƙoƙarin gyaggyara su misali yanzu kowa ya san nan ƙasar zazzau mutane ne masu shagalin sallah kanawa mutane ne masu shagalin sallah yaraba mutane ne masu shagalin sallah sakwata mutane ne masu shagalin sallah za ka ji ƙasar nufawa duk kusan ka same ni baƙaƙen fata akwai mu da son shagali dama to muna da al'adun musulunci ya zo ya hana sai aka ce to lokacin sallah wanda ike so zai iya yi to lokacin sallah ne bahaushe ya ce zai zo ya wasan shi na sallah sai a dubi abubuwan da yake waɗanda ba daidai ba sai a ce to ya bari amma ya yi wasan sallar shi ba zai zagi sai ya hau daushe yake jin daɗi eh sai an yi hawan bariki sai an yi hawan kaza sai an yi hawan famisau kanawa sannan ake jin daɗi to sai ka bar su su hau amma abubuwan da suke ba daidai ba sai ka hana amma duk yadda ta rincaɓe sai ka ce to a yi haƙuri a dai gyara kaza a dai gyara kaza saboda ba shi a masallacin manzon Allah mutanen Habasha dangin mu ne baka fata an saba sai da shagali musulunci ya zo ya hana shagulgula aka zo yanzu aka ba shi damar to da sallah su yi suka zo da kayan wasa suka zube cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a ba a haraba ba a cikin masallacin da manzon Allah yake sujuda yana gana da Allah suka zo suka zube kayan wasan su suka yi wasannin su har matar shi Aisha tace tana so ta gani ya ganta tana ɗaurara gefe yace tashtahina tanzurina kina sha'awar gani ne tace eh ya zo sa ta bayan kafaɗa shi ta leko tana gani tace ta gani ta kalla ya ishe ta annabi yana ce mata baki gaji ba ne tana cewa duk da abin ya ishe ni amma na so in gane tsananin soyayyar da yake mini zai hankaɗe ni koko har sai da na ce a alhamdulillah matan zage zage suna fitowa suke za a ga sarki za a ga hawan sallah za a ga kaza za a ga kaza shikenan sai a hana su cuɗani da mata sai su leƙo ai da maza afwan sai a hana su cuɗani da maza to amma ƙaryar da matan zage zage suke suna cewa duk wadda ta leƙo ta ga sarki ranar sallah an gafarta mata sai ta wannan ƙarya ce ku janye ta amma dai za ku iya leƙowa ku ga sarki amma ƙarya ne ta duk wanda ya ga sarki an gafarta bai dan shi ma sarkin ma ya samu amma gafurun huwa ina fata an gane to haka abin yake in za ka yi zafin kan addini za ka yi ne a bisa ainihin hududin shari'a inda shari'a ta yadda ba ko ina ka rinka watsa zafin ba to sai ka zama khawariji ba kuma ko ina kai kenan neman sauki ba sai ka zama murji'i sai ka zama sufi ina fata an gane sufi eh sufi haka yake komai sai bari ya lalace Allah ya kiyaye wa fi lahu a cikin wani lafazi yace la tamna'u ina Allah masajidallahi mata bayan Allah bai kakku hana su ɗakin Allah don ibada rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 900 wa muslim muslim kuma a lamba ta 442 Allah ya taimaka jama'a kun ji ainihin wannan hadisin wanda yake a cikin umdatul ahkami sughra malam ya sa shi wanda anan kuma babu shi sai ce hadisi na 68 an abdullah bin umar radiyallahu anhu ma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء abdullahi dan umar yace na yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rakawoyi biyu kafin sallah azhar anan ba yana nufin mun yi jam'i ba wato manzon Allah ya yi mu ma mun tashi mun yi tare da shi nafila raka'a biyu kafin azhar wa raka'atayn ba'da dhuhr sannan raka'a biyu bayan azhar wa raka'atayn ba'da juma'a raka'a biyu kuma bayan sallar juma'a zaka ji a ina ake yin rakawoyi biyu bayan sallar juma'a insha Allah وركعتين بعد المغرب da kuma rakawoyi guda biyu bayan sallar magriba wa raka'atayn ba'da al-isha sannan bayan sallar isha raka'a biyu rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 1165 wa muslim muslim kuma a lamba ta 729 wa fi lafzin a wani lafazi aka ce fa amma al-maghrib wal isha wal juma'a da sallar magriba da isha da sallar juma'a fa fi baitihi to nafil filinsu da yake yi a bayan su a gida yake yi in aka yi sallah ainihin juma'a sai je gida sai yayi in aka yi sallah magriba sai je gida sai nafila in aka yi sallah isha sai je gida sai nafila bukhari ya rawaito wannan hadisi a lamba ta 1172 muslim kuma a lamba ta 729 Allah ya taimaka wa fi lafzin a cikin wani lafazi anna ibn umar qala haddathatni hafsa hafsatu yayata ta karantar da ni tace annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yusalli sajadataini annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah raka'a biyu khafifatayn masu sauki baya tsawaita su ba'da ma ya yattali'u al-fajr bayan al-fajr ya bullo wa kanat sa'atan la adkhulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha kaga sahabbai ko da a ce sahabbai sun yi rubutu akan education abinda ake nufi education tsarin ilimi irin wanda kuke zuwa FCE da menene advanced teachers colleges da colleges of education da teachers colleges da sahabbai sun yi rubutu akan wannan ba wani professor da zai zo ya ce zai iya kawo wani theory kuma ku duba nan abin da yake cewa da ya kawo labari farkon labarin sai ce yaya ta hafsatu ta karantar da ni ta ce gashi ga wasu ainihin salloli da annabi yake yi bayan sallah alfijir raka'a biyu sai ce saboda wannan lokaci ne da ba dama in shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam dan kaka ce to yaya shi kuma yanzu ya ya dango ya tsari a isnadin shi shine sai ce wannan lokacin ba zan iya shiga wurin annabi ba don daga shi sai matar shi to shi yasa a lokacin yana buƙatar ita ta bashi labarin mai annabi yake kenan sannan kun ga yadda ake cika ilimi ko yanzu ilimin ibnu umar ya cika kakkab amma ɗaya ne bisa biyar babu shi ne ya san nafila san da yake a zahar la'asar magariba isha amma asuba fa bai sani ba sai lallaɓa ya tafi wadda ta sani duk da mace ce sai ta gaya mai sai jona haka ake yin ilimi in ka gaba na ƙasa cikin ilimin ka sai ka kewaya sai ka lallaɓa sai ka cika shi ina fata an gane Allah ya taimaka to shine sai yake cewa rawahul bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito ainihin wannan hadisi a lamba ta 173 Allah ya taimaka hadisi na 69 malam yace an aisha radiyallahu anha qalat aisha Allah ya kara mata yarda tace lam yakun sallallahu alaihi wa sallama ala shay'in min an-nawafil asabba ta'ahudan minhu ala rak'atay al-fajr daga dukkan sallolin nafilfili babu nafilar da annabi yake da tsananin kula da ita irin sallar raka'atai alfajiri zaka ji dalili zaka ji falalarta annabi ya fi kula da wannan raka'atai alfajiri fiye da duk wata sallar nafila rawahu al-bukhari wannan hadisin bukhari ya rawaito shi a lamba ta 1169 muslim kuma a lamba ta 724 sai yace hadisi na 70 ko wa fi lafzin li muslimin a wani lafazi na muslim ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعة الفجر تافي دنيا غبا ɗaya da abin da ke cikinta duk abin da ke duniya da ita duniyar to raka'atul fajr kwaya biyu sun fita Allahu akbar wannan hadisi ma ne yake rawahu muslim muslim ya rawaito shi a lamba ta 725 Allah ya taimaka to jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka abin da ya sa jama'a mu ja hankalinku akan wancan hadisi na alakanta shi da magana da muka yi ta lacca a ran nan magana ce yadda yake ta shahara ana cewa ni din nan ina sukan malamai kaza malaman kungiyar izala malaman kungiyar kaza malaman kaza wallahi babu ko kadan ba wani malami da muke suka sai dai matsalar shi da in ka taɓo manzon Allah babu sassauci ko waye kai iyakacinta kenan kawai kamar yadda gashi ka ji kuma wannan yana daga cikin alamar salafiyancin namu shine ka ji wani salaf gashi ɗan su ne na cikin shi ya taɓo manzan Allah karo manzan Allah ya taho gaban gaban ya ce kada a hana shi kuma ya tsaya ce wallahi sai sun hana to kaga wannan kamata ya guduma irin ta yan wanda ya kamata a daki maɗigar shi ya narke gaba ɗaya ko a daki goshin shi saboda ya nemi tare manzon Allah ne akan isar da sako manzon Allah ya ce kada ka ji sai da uban ya tsine mai albarka ya mai zagin da ba taɓa jin ya mai irin shi ba kuma ya rantsuwa da Allah aka ce kuma har ya mutu baya magana da shi to haka salaf suka ka taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam don haka salaf a wurin su suka kamar da bahaushe kan ce wasa ya wasa amma banda jinjirin uwar miji to mu ma haka muke cewa shegantaka to shegantaka amma banda manzon Allah ka a taɓa shi iyakar dokar kenan abu dawud ya rawaito hadisi wani sahabi zaune suke da dan kanwashi sai dan kanwata shi ya dauki tsakuwa ya sa tsakanin yatsun shi guda biyu sai ya dalla haka ba susa kenan da hausa ya dalla ya dalla sai shi wannan dattijo sahabi wan uwar shi yace mai karkaka kuma manzo Allah ya hana sai ce to sanya haka yi mantawa yai shigantaka yan zamani ce sai ya dau tsakuwa shi sai ya sace dallawa yace kai fa nace maka manzo Allah ya hana wannan abin dazu yace haka ne yace kuma ka kuna yace yace to ba na sake magana da kai har in mutu har suka mutu baya magana da shi sayyidina Umar wata rana ya ji wani cikin ƴaƴan shi ko sayyidina Umar ko Abdullahi dan Umar magana nan tana cikin ashifa ta alqabiyya ya ji wani cikin ƴaƴan shi yana zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mas'ala kawai ta haɗa kamar da take haɗa da kowa da kowa ya bi shi da gudu zai kamo shi aka ce ya rike adda aka ce ranka daɗe ai abu ne da yara yake ya ai shi ne nake son datsa harshen shi don gobe ba shi da harshen da zai sake yin zagin su ne ƙuruciyar nake son in mushi ai adda ya bi shi da ita zai datse harshen shi ya ce kuma sai ya datsa harshen dashi ya kamata jama'a su gane kare manzon Allah kare addini ne kare sahabban manzon Allah kare addini ne jijiyar wuyar da muke yi kenan shi sa duk wanda zai ce imamu wani kake zagi to kada imamu ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ce shugaban kungiyar mu wani to kada ya taba manzon Allah duk wanda zai taba zai taba su karata da masu shi amma manzon Allah namu ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan asalin rikici ne jama'a wanda yake har abada babu sulhu a kan shi sai ran da masu yi wa manzon Allah karan tsaye da ketirman suka daina sannan za a daina kawai ka'ida kenan abu ne mai sauki shine duk wanda ya faɗi magana manzon Allah ya faɗi yanzu misali imamu maliku ya ce kada a yi azumi shida na sita shawwal ɗin nan haka ya faɗi a cikin muwaffa amma kuma annabi ya ce a yi to annabi ya ce ayi imam malik ya ce kada ayi to anan abin da ya shigi imam malik shine psychological problems ya samu wato matsaloli ne da suka kewaye shi yake ganin jahilai za su ɗauka cewa wannan azumin da ake na kwana shida bayan azumin ramadan to cikon ramadan din ne to tunani ne ya shigo imam malik haka amma wannan tunanin har yanzu bai isa ya sa a ce kuma kowa ma kada yi ba to sai imam malik ya ce kada a yi sai a ce a'a Allah ya ji kan maliku wannan magana tashi ba bai halatta ma a kalle ta ba sai ne ce maliku kana nufin a banna ganin maliku sai a ce waye maliku me aka aka maliku maliku ya ce kai gafara da Allah da kai da maliku ku kauce ana maganar manzon Allah daga saman bakwai Allah ya turo shi kana maganar maliku kuma to shi kenan sai ce an zagi maliku to yanzu shi lazimin mazhabin shi ra'ayin shi shine duk wanda baka ɗauki maganar shi ba ka zage shi ka wulakanta shi to in wannan haka mugun aiki ne to ga annabi kuma fa da aka ki ɗaukan tashi maganar sai da haka mas'ala ce mai sauki ban sanya aka mutane suke makancewa ba sai abu ɗaya shine tarbiyya ce ta malaman bid'a malamin bid'a ya tarbiyyance ka yana da wahala ka iya amayar da wannan gubar yasa kar ka sake kai karatu wurin dan bid'a eh ko daga baya ka fahimci addini sai ka rinka kana waigawa kana ganin to dai shikenan dai ba komai dai eh ga sunan suna ta komawa bid'a jama'a shekaru 40 30 da suka wuce sai suka gagarmayar sunna yanzu duk sun aske gemu sun koma wasu sun koma tsafi wasu sun koma bid'a wasu sun koma wazifa wasu sun koma kaza saboda bid'a sharrinta ɗaya da gunki sharrinta ɗaya da gunki dubi mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa da suka bauta wa gunki aka yi gwagwarmaya suka tuba amma da aka taho aka taho aka taho da suka ga wasu sun rata abubuwansu abin nan menene yake da suna suka ga gumaka ko ya suka ce ya musa ja'allana ilahan kama lahum aliha mu ma ka sa mana gunki kamar yadda su ma suke da shi shi yasa kaga sai annabi Musa yake innakum qaumun tajhaluna ku jahilai wato tun zaman da kuke tare da ni ba ku da Allah kaga gaba dai ba su san addinin ba jahilai ne me yasa saboda sun bauta wa gunkin da aka tafi aka tafi aka tafi aka tafi an tafi a karɓo musu abin da zai maye musu wanda zai kwantar musu da hankali ko su daina tunanin gunkin shine a taura ko kafin ya dawo sai wani ya tattara kuɗaɗen su wattakhadha qaumu Musa min hulliyihim ijilan jasadan lahu khuwar sai ya zauna ya kera musu dan maraki kuma sai yace haza ilahu kuma ilahu Musa fa nasiya wannan shine Allah ku shine Allah annabi Musa amma sai bashi ya tafi neman wani Allah daban sai suka koma gaba ɗaya suka zama yan banjo suna rawar banjo suna kewa ana buga mandiri kawai ana wurdi ana zikirori gaba ɗaya kafin a dawo annabi Musa da gaba ɗaya harkar dubbe gina tawar gari to haka yanzu da ɗan rediyo zai dawo waɗanda ya bari su zai fara yaƙa tukuna masoyan shi kafin maƙiyan shi sun lalace gaba ɗaya sun koma yanzu da gumi zai dawo waɗanda ya bari masu musu kabbara su zai fara yaƙa tukuna kafin maƙiyan shi duk sun wargaje sun koma shirin bid'a kenan shi yasa in dai mutum ne bid'a ya tuba to sai dai a lallaba a yi cikon taro da shi har ya mutu sai dai cikon taro da shi har ya mutu alaikum salam wa rahmatullah duk ɗaya ne ai da wanda ya ƙaryata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya ƙaryata shi a kai kai ce nan ne bambancin su duk abu guda ne wa alaikum salam wa rahmatullah Mm. a ai dama daga cikin sharuɗan sai ya zama yana cikin tsarki kaga san da bacci kuma ya faru ai shikenan matsala ta faru to Allah ya taimaka to sai hadisin umdatul ahkam kuma malam yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه abu sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yake annar annan nabiy sallallahu alaihi wasallama absara rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum ya salli wahdahu shi mutumin yana sallah shi kadai fa qala sai yace ala rajulin yatasaddaqu ala hadha shin ba za a samu wani mutum bane da zai tashi ya haɗu da wani yayi mai sadaka wato ya taimaka mai su jam'i fa yusalli ma'ahu sai yayi sallah tare da shi أخرجه أبو داود أبو داود أسفيد وانا حديثي والترمذي نحوه ترمذي قوافي تردى ما كمان تنشو وتوقتن كتنشو ولفظه يتجر على هذا أقول وانا زي حدو yayi harkar sallah tare da wannan wato kamar kamar kamar harkar tijara kamar kamar saka jali waye zai saka jali tare da wani waye zai tashi su ibada tare da wani ina fata an gane wannan hadisi ga shi a ƙasa malam samir yace sahihun hadisi nan sahihi ne رواه أبو داود الإمام أبو داود رويته على لمبة تقري ديار بسبعين دهدو والترمذي ترمذي كوا لمبة تقري ديو عشرين وقال الترمذي ترمذي سيأينهم تي hadisin hasanun wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa to jama'a kun ji wannan hadisi an idar da sallah ne sai manzon Allah ya ga wani ya shigo masallaci zai yi sallah shi kadai sai annabi ya ce cikin ku jama'a ba wanda zai tashi ya yi sallan nafila domin wannan ya samu darajar sallar jama'a sai aka samu wani cikin sahabbai sai miƙe suka yi sallah tare a zahirin wannan in ka duba yana nuna kenan ya halatta bayan an yi jam'i a masallaci tare da tabbataccen liman irin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba tabbataccen liman da tabbataccen labari irin masallacin annabi kamar yadda bilal yake ya halatta kenan a samu a maimaita jam'i na biyu ko a zahiri to sai malam ya ce kuntu sai na ce وليس في هذا الحديث دليل على الجماعة الثانية والثالثة إلى آخره yace wannan hadisi a cikin shi babu dalili akan yin jam'i na biyu da jam'i na uku har dai zuwa aita jam'i aita jam'i aita jam'i kama huwa alhasil fi kafirin min masajid muslimin al-yau kamar yadda yake faruwa a mafi yawancin masallatan musulmi a yau وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله بحث نفيس في ذلك yace babban malami a sheikh ahmad muhammad shakir yana da wani bayani gamsashe da ya akan haka na kamtu huna li fa'idatihi yace ga bayanin na ciro muku kato kam saboda fa'idar da ke cikin shi faqad qala fi tahqiqihi li sunan at-tirmidhi yace ga magana da ya faɗi da ya zo ta haƙiƙi da ta'liqin sunan at-tirmidhi a mujalladi na ɗaya shafi na 430 zuwa 432 kaga magana ya ciro gaba ɗayanta kusan shafi biyu mas'ala ita ce jama'a ina hukuncin bayan an yi sallah a masallacin da yake da limani da labani a zo a sake maimaita wani jam'i na biyu ko jam'i na uku ko makamantan haka mun ɗan fara ishara wannan matsala a jiya mana ya ce kala shafi'iyyu fil ummi الإمام الشافعي فدي أتكلم لتافش الأم مجلد ندعي شافي ندعي بها da talatin da shida zuwa ɗari ɗaya da talatin da bakwai ya ce wa idza kana lil masjid imamun ratibun idan har masallaci ya zama yana da tabbataccen liman ba wai masallaci ne kawai irin masallacin bakin hanya ba wanda kawai babu liman kowa ya zo yayi ne in dai har masallaci yana da limami tabbatacce fa fatat rajulan aw rijalan fihi salah sai sallah ta kuɗi cewa wani mutum ko wasu mutane sallan furada to su yi sallah ɗai ɗai ɗai ɗai wala uhibbu an yusallu fihi jama'atan ban so su maimaita jam'i na biyu ba fa in fa'alu amma fa ba za su aikata ajza'atuhum al-jama'atu fihi sallar su ta yi amma dai ba su kyauta ba ba haka na so ba haka ya dace ba wa inna ma karihtu zalika lahum abin da ya sa mai kyamar su maimaita wani jam'in bayan jam'in da liman ya gama da jama'a farko da annahu laysa mimma fa'alahu salafu qablana saboda ba shi daga cikin aikin da salafu suka yi kafin mu kun ji hasu imamu shafi'i ma kwaikwayon salaf suke yi mu yanzu mun yi zunubi saboda muna kwaikwayon salaf shi ne zunubin mu mafi girma saboda mun ce ba shi ya ce saboda ba daga cikin aikin salaf ya ce bal abahu qad abahu ba'dahu wasu salaf ma sun haibanta shi kala shafi'i shafi'i da ya ci gaba da cewa wa ahsibu karahiyata man kariha zalika minhum ina tsammanin abin da yasa daga cikin malaman farko suka hana suka kyamaci a maimaita jam'i inna ma kana li tafarruqi al-kalima saboda suna tsoron rabuwar kai wa an yarghaba ar-rajulu an salati khalfa imami jama'a فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا yace ina ganin malaman farko sun kyamace sun hana maimaita jam'i na biyu ne don kada a raba kan musulmi domin sai wani ya bin limamin sallah sai wasu su mara mai baya sai su bakata har sai liman ya idar da sallah sai su shigo sai su ainihin sake yin ainihin sallah jama'a fiye da shekaru ashirin da suka wuce a masallacin nan mun rinka fuskantar haka kuma har yanzu ma muna da kishin kishin din irin waɗannan abubuwan a wannan masallacin to kuma kusan kowane masallaci sai ka je ka samu haka to in aka buɗe wa mutane kofar ya halatta a jam'i na biyu sai wasu su haɗa kai cewa to tun da ƙarfe ɗaya da rabi ake sallah mu da bari sai biyu saura kwata ma zo ana idarwa su kuma sai su sai su maimaita wasu kuma sai su ce ba za su bi su ba sai su ce mu kuma mu bari sai karfe biyu kai ya rabu ko bai rabu ba kai ya rabu to idan kai ya rabu a sallah abu na biyu da zai biyo baya shine dena wa juna sallama daga nan sai dena wa juna magana daga nan sai kafirta juna to da an fara kafirta juna sai a zaro takobi sai yaki shine mataki ne na hawarijanci da kai ya rabu a sallah to matakin hawarijanci ya fara shigowa Allah ya kiyaye sai ya ce fa yakunu fi hadha fi hadha ikhtilaf wa tafarruq kalima sai shafi ya ce kaga anan sai a samu rikici kuma sai a samu rabuwar kai wa fihi mal makruh to su ne dama abin da ake kidin ke me ake kidin dama sabani da rabuwar kai وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن duk masallacin da yake da limami da labani to ban yadda a irin wannan ba fa amma masjidin duniya ala baharar tariki au nahiya yace amma masallacin da aka yi shi akan hanya ko kuma a wani gefe wanda yake ba wurin da jama'a suke ba misali masallaci ne manoma suka yi shawara sai suka yi shi a gona a masallaci ne matafiya sai aka yi shi kamar irin masajidul musafiri na dinnan masjidul musafiri na a bakin hanya yace irin waɗannan la yu'zanu fihi mu'azzinur ratibun babu wani tabbataccen ainihin wato labari da ke kiran sallah wala yakunu lahu imamun ma'lumun kuma ba shi da limami tabbatacce wa yusalli fihi al-marra matafiya masu wucewa suna zuwa suna sallah a ciki wa yastajilluna suna zaman shan inuwa su huta fala akrahu zalika fi wannan bana kyamar haka amma anan bari wani tambayi saboda ka a rudu daga maganganun da Imam Shafi'i aka ga fahimtar su akwai masallacin da yake masallaci ne na bakin hanya amma kuma yana da tabbataccen limami da tabbataccen ladani to wannan ya halatta a sake wani jam'in domin su mazauna gurin ne suka naɗa wa kansu limami da ladani a daidai sadda suka idar da sallah a lokacin nan matafiya kaza suka biro wurin za su shakata za su yi sallah kaga ba ce tun da an riga an yi sallah ba to ba irin wannan don yanzu haka in ka tambaye su ma ba su san ma akwai limamin ba ba su san akwai ladanin ba don haka duk masallacin da ya zama ba masallaci ne na tsakanin zamantakewar mutane ba yana wurin da yake mutane na wucewa ne ko suna kai da komowa to wannan ainihin imamin shafi'i yake nufin da cewa fala akrahu zalika fihi wannan kan ba zan kyamaci haka ba li'annahu laysa fihi al-ma'na alladhi wasaftu domin maganar da na siffanta to babu a ciki min tafarruqil kalima ta rabuwar kai ba za a samu rabuwar kai ba anan wa an yarghaba rijalun an imamati rajulin ba kuma za a samu wasu da ba su kyamar limancin ainihin wani ba fawattakhiduna imaman ghayrahu balle har su ainihin nada wani limamin ban da shi wa in salla jama'atun fi masjidin lahu imamun idan har wasu jama'a suka yi sallah a masallacin da yake da limami ratibi sun masalla fihi akharuna fi jama'atin ba'dahum sannan wasu suka zo daga bayan su suka sake kulla jam'i na biyu karihtu zalika lahum ni dai na hana su kuma ina musu kyamar haka lima wasaftu saboda bayanan da na siffanta na rabuwar kai wa ajza'atuhum salatuhum amma sallar su ta yi amma kun ga dalilai biyu imamu shafi'i ya duba dalilin farko malaman farko ba sa aikata haka dalili na biyu kuma illar da take biyo baya har ya ce yana ganin ma dalilin da ya sa malaman farko suka kyamaci haka din saboda wannan illa din kuma wannan illa tabbatacciya ce akwai ta kun ji daga imamin shafi'i kenan sai ce wa fil mudawwana a cikin mudawwana a mujallabi na ɗan shafi na tamanin da tara kuntu sai shi ainihin malamin ya ce falau kana rajulun huwa imamu masjidin مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده ita mudawwana jama'a ba imam malik ya rubuta ta ba an fahimta ba kuma almajirin imamu maliku ne ya rubuta ta ba amma maganganun imamu malik ne almajirin imamu malik ya ba da labari ga nashi almajirin shi almajirin almajirin imamu malik shi ya zaman tattara rubuta maganganun imamu maliku daga bakin almajirin imamu malik kun yadda asalin magana take shi ne al'imamu suhunun mutumin ƙasar tunis ne shi bai samu damar zuwa wurin imam malik ba saboda bai da kuɗin da za a goya shi a jaki ko a raƙumi a kai shi daga tunisia zuwa madina tafiyar kamar daga gabas ce zuwa yamma ta yi nisa to amma daga tunisia zuwa ƙasar masar tafiyar tana da sauƙi to da bai samu damar zuwa madina ya karatu wurin imamu maliku ba sai ya zo sai ya zauna wurin abdurrahman dan kasim a madina a misra to shine har yake cewa lahallahul faqara yace Allah ya daren talauci yace laulal faqar lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qas yace ba dan talauci ba da ba abin da zan yi da dan kasim tun da maliku yana da rai yace kuntu ataraddadu ila ibn al-qasim wa jawabatu malikin ta'ti ilayhi yace sai in je wurin malami na dan kasim sai in ga ya rubuta malamin shi takarda malamin nashi maliku ya rubuto jawabi sai in duba ga rubutun imamu maliku imamu maliku na dare ba zan samu damar ganin shi ba lahallahul faqara ce Allah wa talauci shi yake yanke wa ɗalibai kullum saduwa da manyan malaman duniya ƙwarai da gaske ko masu kuɗi ba nan kuɗin su ta kashe su ba abin da ba su to don haka in ka ji magana a mudawwana an danganta ta ga imam malik eh daga imam malik din ne amma almajirin shi ne ya bada labari almajirin almajirin imam malik ya rubuta ta to shi ne sai yake cewa sai ce ni ko na ce falau kana rajulun huwa imamu masjid qaumin wa mu'azzinuhum azzana wa aqama falam ya'tihi ahadun fa salla wahdahu da a ce mutum zai zama shi shine liman kuma shine ladan ya zo ya kira sallah ya tada iqama babu wanda ya zo ya wuce ya yi sallar shi summa ata ahlul masjid sannan sauran jama'an masallaci suka zo allazina kanu yusalluna fihi waɗanda dama suna yin sallah a cikin masallacin qala sai ce falyusallu afdaba su yi sallah dai dai dai dai wala yajma'u kasu jam'i li'anna imamahum qad azzana wa sallah domin limamin su ya zo ya yi kiran sallah ya ta da ya kama ya yi sallah qala sai ibn al-qasim ko suhunun sai ce wa huwa qawlu malik wannan ita ce fatawan malik wa huwa qawlu malik maganan malik kenan fatawan malik kenan kun fahimci maganar liman ne shine liman shine ladan lokacin sallah yayi ya kira sallah ya ta da ya kama ba wanda ya zo sai ya sallah shi shi kadai to a ka'ida an yi jam'i kenan ina fata an gane na an yi jam'i kenan don haka maganar cewa za a ainihin wato zo a sake jam'i na biyu fa ba ta taso ba an gane kuntu sai na ce a ra'aita in ata hadha rajul allazi azzana fi hadha al-masjid wa salla wahdahu to me take gani wannan mutum da ainihin wato ya kira sallah a wannan masallacin ya sallah shi kadai me take gani ata masjidan fa uqimatu salah a yu'idu amla shi wannan da ya sallah shi kadai din nan ko sai ya je ainihin wato wani masallacin su wannan masallacin sai ga wanda za su yi sallah shin tun da ya yi sallah shi can shi kadai zai sake sallar ko kuwa ba zai sake ba fi kauli malikin me kake gani me ra'ayin maliku su hulu ne yake tambayar dan kasu kana sai yake la ahfazu min malikin fi shay'a ban kiyaye komai daga cikin maganganun imam malik ba kun ga anan ka'ida ta ilimi bai ce imamu malik bai ce komai akan haka ba sai ce ni dai ban haddace komai ba ban san abin da maliku ya ce akan wannan kun fahimta gama tun da ka ce maliku ya yarda idan mutum ya zo masallaci ya sallashi shi kadai in jama'a shi ba su zo ba tun da shi ne liman kuma in jama'a suka zo bai halatta su yi jam'i da biyu ba tun da liman ya riga ya jam'i to yanzu in matsayin in ya tashi ya tafi wata anguwa sai ga za a yi sallar jam'i shi wannan mutumin da ya shi kadai zai sake sallah ko ba zai sake ba sai ya ce ban san abin da maliku ya faɗi ba walakin sai dai shi dan kasim yake la yu'idu kada ya sake sallah to yanzu magana dan kasim kenan لأن مالكا قد جعله وحده جماعة saboda imam malik ya aje shi a matsayin shi kanshi jam'i ne wannan mutumin ko to tunda ko yin jam'i ai kaga ba zai je sake ainihin yin wata jam'in ba na'am wa alaikum salam eh kamar yadda yake da wannan haka yake a cikin wata ma a rubuce eh ban gane ba eh mutum zai zo masallaci ya kira sallah ya kira babu wanda zai sallah shi kadai eh dama imam malik ya faɗi a cikin ai waɗannan maganganun da ke cikin mudawwana ai dama wasu fatoyoyi da imamu maliku yake faɗi ya haya yakan rubuta su wasu daga cikin ɗalibai suka rubuta to waɗannan fatoyi ne aka tattara a mudawwana ɗin ina fata an gane dama waɗannan irin fatoyi ne aka tattara ainihin a mudawwana to ku ji abin da yake kuma yace wa qala al-qadi ibn al-arabi fi al-arida al-qadi abu bakar ibn al-arabi a cikin littafin shi mai suna aridatul ahwazi sharhin tirmidhi a mujalladi na biyu shafi na 21 yace هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زوج المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة yace wannan magana magana ce wadda shari'a ta yi ta don ta kiyaye mutunci na ita ainihin shari'a din ta kiyaye mutunci daga karkacewar ɗan bid'a domin ka a samu wasu jama'a su ƙi zuwa masallaci sun hawa a tufa yusalli bi imamin akhar sannan sai wannan jama'a ta zo ta sake ainihin yin jam'i da wani limamin daban fatazhabu hikmatul jama'a sai ya zama hikimar da ta sa aka shar'anta yin jama'a din kenan sai ta watse wa sunnatuha sai zama sunnar yin jama'a din kenan sai ta zama bata walakin yanbaghi idza azina al-imamu fi zalika an yajuza sai dai kuma ya kamata idan ainihin liman ya ba da izini akan haka to wannan ya halatta kun gane magana jama'a ma'anar magana ita ce idan ya zo sallah shi kadai shi liman din dai idan aka ce bai halatta wasu su zo su yi ba ko to amma in liman shi da kai shi ce a to shi jam'i to ya halatta kenan tunda shi ya fahimci waɗannan ba ɗan neman raba kai bane kama fi hadisi abu sa'idin kamar yadda yazo a cikin hadisin kan na abu sa'idin kun ji hujja tunda annabi ne ba da izini sai ce wa huwa qawlu ba'd ulama'ina yace wasu daga cikin malaman mu sun ainihin wato yi wannan maganar wallazi dhahaba ilayhi shafi'i min al-ma'na fi hadha al-bab sahihun jamilun imaman ya ce wannan maganar da imamin shafi'i ya tafi da ita ya tafi akanta a cikin wannan matsala na cewa kar a maimaita jam'i na biyu a masallaci ya ce wannan magana tana da girma kuma ingantacciya ce yan a yanba'u an nazarin saqibin ya ce wannan magana ce da ta ɗuɗɗugo daga nazari mai zurfi wa fahmin daƙiƙin da kuma ainihin fahimta ta ƙwarai da gaske wa aqalin darrak li ruhil islam da kuma hankali wanda yake iya gano abin da ke raya musulunci wa maqasidihi kuma hankali wanda ke iya gano manufar musulunci wa awwalu maqsadin lil islami thumma ajalluhu wa akhtaruhu tawhid kalimati muslimina abu na farko wanda yake shine maqasudin musulunci kuma shine abin da yafi komai girma kuma yafi komai muhimmanci shine haɗin kan musulmi wa jam'u qulubihim ala ghayatin wahida da kuma tattara zukatansu akan manufa guda jama kun ji asalin haɗin kai ke ba wai haɗa kan musulmi ake wai a ce wai ku zo mu haɗu akan abin da muka yadda da shi abin da ba mu yadda da shi ba mu wa juna uzuri wannan kalima ce ta yahudawa jama'a abin da muka haɗu mu tafi a kai abin da ba mu haɗu ba kuma mu wa juna uzuri a'a abin da ba mu haɗu a kai ba mu dubi abubuwan da suke kuskure a gyara su sai a ci gaba da yin abin da ake daidai amma wane yana ganin wane dan bid'a ne wane yana ganin wane mushriki ne amma tun da dai asali musulunci ba su to abu ya haɗu akan musulunci in aka zo aka haɗu wane yana ganin wane da ya wuce mana limancin sallah ɗazu mushriki ne don haka in ya je gida sai tara ɗaliban shi sai su sake irin abin da suke kenan masu yaudara kansu cewa za a haɗin kan musulmi in har za a yi haɗin kan musulmi za a yi haɗin kan musulmi ne sannan a haɗa su a kan manufa guda ba wai a haɗa su a yadda suke ba ina fata an gane tunda abubuwan da suke na wannan ya baiɗo na wannan na wannan ya baiɗo na wannan saboda haka du'atu taqrib masu cewa a zo a haɗa kai a kusanci juna to ku yi nazarin wannan nazariyar taku tana da kyau amma akwai bam a ƙasanta shi yasa duk inda ta taso sai ta je ta wargaje eh a haɗa kai akan abin da yake gaskiya ne abin da yake kuma an kasa gane gaskiyar shi a tsaya a fahimci gaskiyar shi sai a zo a tafi a kai gaba ɗaya abin da ba gaskiya ba a watsar da shi sai ce hiya ila'u kalimatillahi wato manufa ta musulunci ita ce manufar ɗaukaka kalmar Allah وتوحيد صفوفهم لكم حقا فهم مسلمين في العمل لهذه الغاية لمن أيكي دون تبت دون منفر والمعنى الروحي في هذا في هذا اجتماعهم على الصلاة راوير من فادة تساعك هذا مسلمين في جو إشيني أحد أكان أينهم صلاة وتسوية صفوفهم في هذا كما هذا فهم سأتكين صلاة أولا تنفرق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tusawwanna sufufakum aw la yukhalifan Allah bayna wujuhikum ko dai ku haɗa sahun ku kuma Allah ya raba ainihin wato fuskokin ku qala samir sai samir yace انظر بحثنا عند الحديث الآتي كدوب ainihin wato bincike da bayanai da muka akan ainihin hadisin nan mai zuwa a lamba ta 164 wa hadha shay'un la yudrikuhu illa man anara Allah basiratahu lil fiqh fi ad-din yace wannan wani abu ne wanda babu shakka babu mai iya gano shi sai wanda Allah ya haskaka basirar shi a cikin fiqh wal ghaus ala durarhi da kuma wanda ya nutso a cikin ainihin wato asalin musulunci wasu mu ila madarikihi sannan ya hau sama har ya gano ainihin manufa ta musulunci ka shafi'i kama al'imamu shafi'i wa abdurrabihi da shi da ainihin makamantansu jama'a wannan shi ne rabin wannan bahasin saboda ina so mu karanta bahasin mu ji daɗin shi mu fahimce shi za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala saboda dan shi shiga mana da tarhisin maganganun da suka gabata a baya wato wannan hadisin jama'a baya nuna halaccin yin jam'i na biyu a masallaci saboda surar ta saba wato tsarin ya saba domin waɗanda za su zo su sake jam'i a masallaci za su zo su sake jam'i ne irin wanda aka yi ko shi ko wannan hadisin abin da yake nunawa shine jam'i ne sabanin wanda aka yi jam'in can jam'in mai farilla ne da mai farilla wannan ko jam'in mai farilla ne da mai nafila don haka surar ta saba amma kafin ta da ƙare ina son faɗi wani littafi don sunan shi ainihin ya shiga ciki kuma bidiyo ya ɗauke shi jama'a su shaida shi da wannan littafi mai suna a ilamul abid da hukumi takrarin jama'a fil masjid wahid ta'alifu abu ubaida mashhur ibn hassan ali salman gashi wannan babban malami shi ya rubuta wannan littafi ya ainihin tattauna wannan matsala ɗaya bayan ɗaya idan mun zo a gobe in Allah so ina son za mu tattake wuri a wannan matsalar sannan ainihin mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka